الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن المدارس والمعاهد والجامعات قد فتحت أبوابها واستعد لها طلابها وطالباتها ليبدأوا عامهم الجديد فيحسن بنا أن نقف وقفة مع المعلمين والمعلمات والمربيات والمربي والمربيين والمربيات فالمعلمون في مجتمع إسلامي ورثة الأنبياء وشأنهم عظيم ومسؤوليتهم جسيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير وليكن المعلم الأول هو قدوتكم في التعليم يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإن مما ينبغي أن يعنى به في التدريس الرفق بالتلاميذ وإظهار الود لهم والصبر على أذاهم مع وجوب تأديبهم وتوجيههم ثم اعلموا أيها الأساتذة أن أعين الطلاب تنظر إليكم وتسجل كل تحركاتكم وسكناتكم وألفاظكم ونظراتكم فكونوا قدوة لهم في الأخلاق وعونا لهم على التربية واستيعاب الدرس وسندا لهم في الجد والاجتهاد والتمسوا في الوسائل التعليمية ما يساير العصر ويخدم الفكر لتسهيل الدروس وإيصال المعلومات بكل سهولة وعلى المعلم والمعلمة ألا يفرقوا بين طلابهم لا بين الشريف والوضيع ولا بين القريب والبعيد ولا بين الغني والفقير لأن المعلم كالقاضي يجب أن يكون الناس عنده سواسية نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يكون لنا ولا يكون علينا بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها المسلمون تتلخص واجبات المعلم المتميز تجاه طلابه فيما يلي أولا أن يهيئ بيئة تعليمية إيجابية تتسم بالاحترام والتفاهم ثانيا أن يقوم المعلم بتوجيه طلابه نحو التفوق الأكاديمي والنمو الشخصي ثالثا التحضير الجيد وتقديم الشرح بكل وضوح مع الثقة بالنفس وتجنب العنف رابعا التعامل مع جميع الطلاب بعدل وعدم التحيز خامسا أن يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه سادسا أن يعامل طلابه برفق وصبر وتواضع ويسعى لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم سابعا أن يكون المعلم مدركا للفروقات الفردية بين الطلاب وأخيرا يجب أن يتعاون يجب أن يتعاون المعلم مع إدارة المدرسة ومع زملائه وأن يلتزم بالأنظمة والقوانين المدرسية وتنفيذ المناهج الدراسية المقررة نسأل الله عز وجل أن يديم أمننا اللهم تولى جميع أمرنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne akan wato shirye-shiryen komawa lakwal da ake yi ta 'ya'yan musulmi da kuma malumansu kamar yadda hudubar da ta gabata muka yi bayanin cewa za mu yi bayani a ɓangarorin da karatun nan ya shafa gaba ɗaya tun daga ɓangaren malumma da kuma ɓangaren hukuma da kuma ɓangaren wato su ɗaliban da karan kansu 'yan uwa musulmi mu sani cewa kamar yadda muke ganin makarantu ga suna wato lakwal-lakwal institute da jami'u ga sunan duka sun buɗe ƙohohinsu ɗalibai suna shirye-shirye maza da mata domin su fara wannan sabuwar shekara don haka yana da kyau a ce an tattauna akan abin da ya shahi wannan al'amari mai girma saboda yana da girma a cikin zamantakewan mu don haka ya dace a ce mun tattauna akan shi a cikin hudubobin mu na juma'a ɗan uwa musulmi mu sani cewa wato malumma masu karantarwa a cikin al'umma ta musulmi to suna da matsayi mai girma domin matsayinsu matsayin magada annabawa ne duk wanda yake karantar da alheri matukar abin da yake koyawa alheri ne ba sharri bane to wannan yana koyi ne da annabawa malami na farko wanda Allah ya turo shi domin karantar da al'umma da hudda kansu daga cikin duhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya turo manzo cikin larabawa wanda ba su iya karantawa da rubutawa liwa'allim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta masu ayoyin shi wa yuzakkihim yana tsarkake ɗabi'unsu sai Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba yana koya masu karatun littafi wal hikima yana karantar da su hikimomi wanda suke cike da hasken sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ashe duk wani mutumin da zai koyar da alheri cikin al'umma to babban jagora babban wanda ya kamata ya koyi da shi a wajen koyarwar shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'anin karantarwa 'yan uwa musulmi sha'ani ne mai girman gaske nauyi da amana bisa kan karantarwa nauyi ne wanda yake da girma annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa lalle allah mai girma da ɗaukaka da mala'ikun shi da halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasai ya ce kai hatta turwa da take cikin ramanta kai hatta kihi da yake can ƙasan teku cikin ruwa suna yin addu'a ta alheri ga waɗanda suke koya ma mutane alheri. Ashe inda kana cikin masu koya mutane alheri, mushe ne kai kana koyar da alheri, madance ke kina cikin masu koyar da alheri, to kin samu shiga cikin wannan kason. Amma idan abin da kike koya ba alheri ba ne ba ki ciki. Don shi karantar wannan dama karantarwa biyu ce ko koyar da alheri ko koyar da shari. to matukar abin da kake koya ma 'ya'yan musulmi a ekol alheri ne kake koya masu to albishirinka mushe ka samu shiga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah da kanshi yana yi maku salati mala'ikun Allah halittun da suke cikin sama halittun da suke cikin ƙasa turwa da take cikin ramanta hatta kihi da yake can ƙasan teku suna roƙa maku alheri a wajen Allah saboda koyo alheri da kuke ga al'umma don haka duk mushen da baya koyo alheri ya kamata ya gyara kurkin shi ya zama daga cikin masu koya alheri ya zama daga cikin masu karantar da alheri idan maciyar inda kake koya ka tabbatar da ba alheri bace i gaugawa ka canza in ba haka ba kana ta asarar rayuwa a kowace kyautawa da ake dan uwa musulmi ya kamata mushanni da madanni ta zamanto babban wanda za su kalli ya haskaka masa hanya ta karantarwa ku rabu da maganganun arna da kafirai da tsare-tsarensu wajen karantarwa ku kama tafarki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan kun ɗebo iliminsu wanda shine kuke koya ma 'ya'yan musulmi a ikon to hanyoyin da za ku bi wajen koya shi salo wanda ake amfani da shi wanda ake ce ma pedagogy to wannan ku dauke ta wajen wanda yafi wanda wanda yafi kowa iya pedagogy a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda tsananin kwarewar shi a wannan fagen saboda tsananin lakantar da yi ma wannan fagen cikin shekara 23 kadai ya canza tsarin duniya da tunanin duniya da mutanen duniya gaba daya lokacin da yazo ya tar da duniya cike da duhu dip dip dip gaba da baya babu wani wuri mai sauki sauki ko ina matsala ce amma domin ƙwararre ne ya san salo na karantarwa ya iya amfani da hanyoyin karantarwa wanda suke gaugawan ba da nasara dandanan kamar a yi shekara goma har ya samu al'umma mabiya kame a kai shekara sha biyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ya kafa daula kame a ce shekara ashirin ta zo komi ya riga ya kare kawai sai ide-ide manzan Allah ya cika misiyon kinshi cikin ɗan ƙanƙanan lokaci tare da cikakken tattalin arziki baɓan na dukiya wani kafiri da ya rude yana mamakin wai wannan annabin abin da ya zo da shi da kuma aikin da ya sai ce wai wace banki ta dora bashi kudi a wancan lokaci domin ya san wannan aikin ba yayyuwa sai da dukiya mai tarin yawa ya ce wace banki cikin bankunan duniya ta dora bashi ranci yana jinjina ma kokarin da manzo Allah sallallahu yayi duk da kafiri ne shi ba musulmi ba ɗan uwa musulmi to ya kamata madanni da mushanni su ɗauki karatu su ɗauki salo da hanya ta koyawa ga hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu'awiya ibn al-hakam yaddan Allah ta tabbata a gare shi ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ma ra'aitu mu'alliman wallahi ban taba ganin wani mai koyawa ba ka rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mai koyawa ba ƙwararre wanda ya san aikin shi in ya faɗi ana ganewa irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yasa Muawiya ya faɗi haka yace domin zuwa nai nai wani kuskure cikin masallaci mutane duka suka mani ja kowa na magana shi kuma ya kyale ne sai da aka gama sallah yace bayan an gama sallah wallahi ma ka harin yace wallahi bai mani tsawa ba wa ma zaraba ni bai bige ni ba ya ce kai bai zage ni ba bai buge ni ba bai mana magana mai tsawa ko ta tashin hankali kawai kira na ya yi salim alim ya ce masallaci da kake gani nan wajen ibada ne ba kyau a yi kaza a yi kaza a yi kaza daga yau in ka zo masallaci sai ya ji daɗin wannan karantarwar wannan dalilin ne yasa yake cewa shi bai taɓa ganin malami ba gogagge ƙwararre irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamata mushanni su yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tahiyar da dalibai wajen mu'amala HDN masu taurin kai da 'yan iska da 'yan balla ja'u da 'yan ta'addama duka akwai su yanzu cikin HDN to ya kamata ka ɗauki wannan salon wancan salon na kafirai bai kuna ta gwadawa shekara da shekaru kun ga ba hudda wato zihi daga wuta don haka kenan ku dawo ku sake salo ku yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihin manzan Allah ya yi mu'amala da shaƙiyyen mutane shaƙiyyai sun ɗora zuwa wajen shi kuma su nuna shaƙiyyancin zashi to in suka zo ya yake sarke masu wannan shaƙiyyancin nashi ka haska wani tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani mutum ya tsallako manzan Allah yana zaune yace ya ma'aikin Allah na zo ne ka bani izini in je in yi zina kawai haka yace kai matsayinka na mai tarbiyyantarwa mai koyawa wanda yake son ya seta al'umma yau ga wani ma ya tsallako wasu yake kamar izini ya je cewa na zo ne ka bani izini in ta in yi zina sahabbai ransu ya ɓaci kasan wani da ya ji haka da ya su ya kai san da gire kamin ma a ce taka ransu ya ɓace manzo Allah ce ku kyale shi kar ku mai komi me kake bukata amma ni izini in ta in yi zina manzo Allah ce tsallako taho ya tsallako jama'a ya zo ya zauna sai da ya zauna ya natsu izini kake so a baka kai zina eh to saurara kan shi yanzu kai kai imaji nan a ce ka tarda ana zina da uwarka ya abin ya yi kyau ka ji dadi ya dam ya ce wallahi ba zan ji dadi ba ya ce to diyarka ta cikin ka wadda ka haifa sai ka tarda wani yana zina da ita ya kake gani ya ce abin ba kyau yar uwarka ka tarda wani yana zina da ita ya ce ba dadi manzon Allah ya ta zana mai makusantan shi da masoyan shi ya ce wallahi ba zan ji daɗi ba sai ya ce to kai ma wadda za ka yi jinan nan da ita uwar wani ce ‘yar uwar wani ce ɗiyar wani ce da haka bi dace baka yadda za ka ji ɓacin rai da damuwa idan aka yi da naka to haka su ma za ka sanya musu damuwa idan an yi da nasu aika wannan mutumin sai ya ji kai tsaye bai da sha'awar zina kai tsaye kamar an mai allura ya ce ya ma'aikin Allah roƙa mana Allah manzan Allah ya mashi addu'a shi ke nan daga wannan yanin bai ƙara kwaɗayin da na ba a tarihin rayuwar shi ‘yan uwa musulmi yana da kyau yana daga cikin ababen da suka dace malumma mushanni da madanni a wajen koyawansu su ba shi muhimmanci sosai shine sauƙaƙa ma ɗalibai kakkausan hali da kakkausan mu'amala ba ta yi balle da irin ɗalibai 'yan zamani in ka nuna kaushin hali to su kaushin nasu ya ɗara naka yana buƙatar sauƙaƙawa yana buƙatar ka bayyana musu ƙaunar ka ƙiri-ƙiri su tabbatar da kai mai ƙaunar su ne ba maƙiyinsu ba ne da yawa daga cikin hdm da kuma elef abinda suke ɗauka su kai mushensu maƙiyinsu yasa aka ce yana masassara sai su yi fatan allah ta ya wata uku kwanci da aka ce matsala ta same saboda su kullum matsalar shi abin farin ciki ce gare su amma wallahi inda mushanni za su canza salo su dawo kiri-kiri su bayyana ma ɗalibansu cewa wallahi tallahi su masoyansu ne ba su da manufa ta cutar da su ko kuntata masu dukkanin manufansu shine su isar da alheri zuwa gare su su taimake su su kama masu a rayuwarsu a dawo da salo irin na wasu daga cikin mushannin baya na da ya zama ɗalibin ka aka ce ɗalibi ne ba wa a ekwal ba kaɗai kake da mu'amala da shi a har gidansu ka iya zuwa ka sallama ma iyaye ka ba su shawarwari ka ce wannan ɗalibi na ne yana da ƙoƙari ina son a kama mashi to shi da kanci zai fahimci wallahi da gaske ne kai maso ishi shi da kanshi zai gane amma ya zama na kai bakinka da shi kawai a ekwal a ekwal ma ka sanya dokoki sun shi dubu ni fa ba wani sakan madalibai huska ni fa ba ni kaza ba ka sanya ka'idoji da kaidoji duka na shaidanci ka hana wata mu'amala mai kyau kai kawai ka zo ka masa in ma ka zo kai to cewa kake su gane ko ka su gane ni ina ruwana ni abin da na damu da shi kai wata in dauki salar ita yau ba ka bari ka kasa guji a kowa gida ai wannan ba irin aikin ai karantarwa ba aikin waɗanda ba su da sadaukar dummushe na kirki wallahi sai ya sadaukar in dai yana son karantarwar shi ta yi nasara sai ya sadaukar ka daina kallon salarkinka in dai saboda ita ne kake wallahi ya kamata ka bai in dai don salarkin da aka baka to kai ma wani irin mutum ne ma cikin al'umma kai wani irin mutum ne wannan salarkin taka ita ce za ta tsaira ka kai ta wannan wato galgaji ga da ɗawainiya kamance shi mushe cikin dare lokacin da kowa yake kwana yana hutawa shi daidai lokacin yana can yana ƙoƙarin shirya kurkin shi na sahi wannan wahala da kake ka leƙa nan ka diba can kana biye program amma kuma kana ƙoƙarin sai ka ƙara haske sai ka ƙara sai ta kurkin nan ya fito firifalo yadda mutum ko kunku ne sai ya fahimce shi wannan ƙoƙarin da mushe ke na firifare cikin dare da kuma yinin da yake zuwa ya canye na awi kai duka wannan za ka auna sai ka ce kuɗin da ake baka an sallame ka kenan don haka ya kamata mushanninmu da madanninmu na ƙasarmu ta nijar su canza salo duk wanda ya yarda ya zama mushe to kamar ya yarda ya sadaukar da rayuwar shi ne don hidima ga al'ummar shi don hidima ga ƙasar shi domin ci gaban ƴaƴan musulmi in niyya ka ta zama mai kyau Allah sai ya dawo maka amma in dai zamana ai ka yarda ka zama an sanyan saboda ba nan ba nan ka taba nan babu nan ma babu kace to bari mu dan yi haka nan a banna za kai malam wallahi cuta za kai ba za ka yi abin kirki ba matuƙar ba ka da sha'awan karantarwa ƙuncin rayuwa da rashin nai shi ne ya taka kake yi wallahi kai ai yana cikin wahalar da ake kwamar da ake ana ta neman ya za a yi a gyara karantarwa to ya fa za a yi a gyara ta ya fa za a yi a gyara ta matuƙar ya zamana duk wanda ya rasa nayi ne kawai sai ya zama mushi duk wanda ta nemi aiki ta nema dauke ta sakatare bata samu ba ta nema dauke ta mai kawo ruwa bata samu ba ta nema dauke ta sai ta ce to an sanya an sanya man kawai sai ta zo ta sajjala ta yi ya ne za a yi a samu nasara cikin irin wannan mushannin da waɗannan madannin wallahi ba a samu ina makurantuwa da Allah akwai masu koyawa cikin mushanni da madanni wanda wallahi koyawa ko miskalar zarratin ba ta cikin zuciyarsu ba ta cikin zuciyarsu ba su kaunarta kawai sun rasa yaya ne lati da rayuwarsu suka ce to da baki kirin gara baki baki bari a zo a ci gaba da wato ta koyawai da a zo a yi zaman banza to irin wannan ba su cancanci a ɗauke su ba in kuma an ɗauke su in ana neman gyara irin su ne ake kacewa gwamnati ta fito ta nemi mushanni wane ne wanda yake neman wani aiki a bashi ya daina karantarwa wanda suka tabbatar da ba su san karantarwa a dakatar da su a canza masu aiki ta wannan hanyar za a samu gyara amma matukar ya zamana in ka kasa mushannin da ke koya kashi ɗari, to kashi tamanin duka kawai sun rasa yadda za su yi ne suka shigo wani abun baya cikin ranshi don haka zancen ya sha wahala irin yadda ake preparan kur a da mushanni su bi dare su bi wato yini su tsaya kullum ma cikin bincike yake don ya tsara kurkin shi da kyau wallahi ba su yin wannan ba su kai wani wani mushan in ya zo a aji ya bayar da kurkin shi wasu ɗalibai suka ce ba su gane ba dariya ma yake musu ya ce kuna an ma zaman ganewa ne kuke ku yanzu na an ma zaman ku gane ne kuke ce ba ku da aikin yi akwai wannan na samu labarin shi wai ɗalibai sun ce ba su gane ba ne daga nan ya ɗauko musu tarihin rayuwar shi yau ku don ku gane ne kuka zo ya ce to ni nan da kuke gani ba wannan ba ne abin da na karanta ni kamata ne a ce ina can cikin biro mai sanyi ina shan sanyi don haka zalimta ta aka yi aka ƙi bani abin da na karanta shi yasa na zo ni ma na wurin ban damu ba da ku gane to ya ne za a yi nasara ‘yan uwa musulmi wallahi hanyar nan ta karantarwa wanda ƙasashe koma bayan ƙasashe suke ɗaukar ta ba komi ba suke ɗaukar ta banza wallahi hanyar nan ta karantarwa ita ce tushen rayuwa yana cikin abin da yake nuna ma wannan al'umma wayayya al'umma ce ta yi nisa tana da ƙwarewa cikin rayuwa ka kalli ɓangaren karantarwanta ya malaman da ke karantar da 'ya'yansu me matsayinsu cikinsu wani irin riko gwamnati ta masu wani irin matsayi take kallonsu da shi in kaga su ne koma baya to kaka tambaye kowa wannan al'umma koma baya al'umma ce domin wallahi duk matsayin mutum daga nan ne asalin shi idan kai za ka zama mai koyawa ai sai da ka zauna a cikin kalaskai ma aka koya ma idan ka tashi ka zama wato soja ko ya ma aka yi haka zama soja ko ka zama ɗan sanda ko ka zama gard ko ka zama jandarm ko ka zama duwan ko ka zama waye ko komi za ka zama a cikin ƙasan nan duk matsayin da za ka taka to shi ne asali a asali maɓuɓɓuga wani kamfani ne kamfanin haƙo iranium ko na hako zinariya shi ne ya ɗara ekon shi ne ya ɗara makaranta daraja wani irin duhun kai ne gare ka idan kana tunanin cewa masu aikin iranium sun yi masu aikin karantarwa daraja wani irin duhun kai ne gare ka idan tunaninka yana nuna ma wanda yake kula da kudade ya yi wanda yake kula da wato kwakwale kamance kaf da inda al'umma take ba ta da wani abin da ke da daraja da kima wanda yake da muhimmanci sama ga 'ya'yanta ko akwai ko kuma dukiyar ƙasa sun yi maku ‘ya'yan ƙasa ko kuma zinariyar ƙasa ta yi maku ‘ya'yan ƙasa ko kuma iraniyam na ƙasa ya yi maku ‘ya'yan ƙasa idan da gaske ne ‘ya'ya ɗiya suna da ƙima da daraja sama ga dukiya sama ga komi to su fa mushannin nan ana tattara masu abin da ya yi komi daraja ne a cikin ƙasa da ƙima a ba su kula da shi idan waɗancan suna kakkaɓo hanyoyin samun kuɗi to su kuma waɗannan suna shirya kwakwale ne kwakwale suke gyarawa in wancan yana gyara wato ƙarahuna yana haɗa katakai yana yin wani abu na amfanin ƙasa yana da amfani amma yaya amfanin shi yake da wanda yake shirya kwakwalwar ɗan adam yake seta kwakwalwar ɗan adam ta zama lahiyayyar kwakwalwa ta zama kwakwalwa mai tunani ta zama kwakwalwa mai ba da amfani ta zama kwakwalwa wadda take wato samar da abubuwa na ci gaba a cikin rayuwa to shi ba ne aikin mushanni da madanni amma sai suna kallon aikin su koma bayan aiki baya da daraja babu lokacin bata lokaci ma a kansu ana ganin su basu ma cancanta a tsaya ba wai a yi gyara bisa kan lamarinsu to duk lokacin da ya zamana tsare-tsarenmu na karantarwa har yanzu zero muke har yanzu to wallahi kama bar ganin mun yi nisa tana yi wa irin wato tashi saman turwa ne ka san in halin Allah yana son ya halakar da turwa sai ya huddo mata huka-hukai sai ta yi sama tana ganin kamar ɗaukaka ce ashe kwananta ne ya ƙare sai ta faɗo bab to don haka duk lokacin da ya zama na ɓangaren abin da ya shafi karantarwa akwai matsala akwai ƙura akwai duhu shukan su malaman ma a wulaƙance a ƙasƙance duk wanda aka ce ya an ɗauke shi karantarwa to shi yake shi kenan shi yana cikin wanda Allah ya jarraba a rayuwa yana cikin wanda ba su ci jarrabawar rayuwa ba sai dai ya lallaba kawai Allah mu cikawa da imani to akwai matsala ya kamata a girmama masu koyawa girmama wadda za ta sanya duk ma inda wani mai koyawa ke bai jin wani kaskanci ko ci baya ko tawaya da ya zama mai koyawa yana jin haka wallahi tawaya ce babba yan uwa musulmi yana daga cikin abin da ya dace ga malamai su zamo masu juriya masu haƙuri akan cutar ɗalibai a lokacin da aka tattara maka 'ya'yan musulmi an tattara maka 'ya'ya daban-daban akwai wanda gidan tarbiyya ya fito akwai kuma wanda uwayen shi ma ba su da tarbiyya to balle shi akwai kuma wanda a uwayen sun yi hamai ya samu tarbiyya ya ki samu ya bauɗe akwai wanda gagarau ne shi ko a gida iyayen shi sun rasa yadda za su da shi kenan akwai buƙatar kai mai koyawa ka zamanto kana haƙuri game da cutarwar ɗalibai wani ya iya kurma ma zagi baka buge shi ba baka zage shi ba baka cutar da shi ba amma kawai ya kurma ma zagi ah matsayinka na mushe mai koya mai ya kurma ma kawai sai ka fusata shi kan nan sai a'a ba haka na ake ba tunani za kai ka gaya za kai ka taimaki wannan ai shi ma yana cikin amanar da aka baka yanzu ya za kai wannan tun da ya kurma ma zagi ba hawa ba sabka ba ka san komi kamai ba ka tabbatar da akwai matsala mai girma yanzu babban aikin ka shine ka yi nazari ka yi tunani wani irin gudunmuwa wace irin wani irin taimako ne za ka ba wannan yaron don kan ya ci gaba da haka a rayuwar shi tana yiwa in ka dawo shi cikin aji kace wannan yaron zagi na ko kuma ina tsaye ina alwala ya biyo ta baya na kamtsa mana mari ga kunni amma ku yi shaida na yahi mashi na yahi mashi duniya da lahira kuma ina fatan Allah sa daga yau kai ƙara maro kowa wataƙila in ka fahimci in kai haka nan zai zama sanadiyar shirye shi to haka nan ne ya dace kai amma zancen ɗaukan mataki ko yin zahi wani yaro ya kwamce wani mushe wani yaro ya yi waye duka yana da kyau mushannin nan su dawo su karanci hanyoyin mu'amala da su ɗaliban nasu ‘yan uwa musulmi tare da cewa ana son mushe ko malami ma duk inda yake mai koyawa ya kasance mai haƙuri game da cutarwan ɗalibai amma fa haƙuri game da cutawan ba ta nuna kabar ɗaliban kuma su susuce su zama su zama dukkaninsu marasa tarbiyya ba haƙuri ba yana cikin haƙuri wani lokaci in kai aka malahi ka nuna kana yahewa kai abin da baka cika yahewa ba shine abin da zai bata karatu abin da ya shahi shi karatun da karan kanshi har ɗaliban ka su gano kai in dai kai ne aka taba kana da haƙuri dan da nan ka huce amma in dai abin da aka taba ya shahi bata tsarin karatun ko ya mutsa tahiyar karatun to nan baka cika juriya ba ɗaliban su fahimci haka daga gare ka don haka kullum karantarwa tana tare da ladabtarwa duk wanda ya rarrabe tsakanin karantarwa da ladabtarwa to ya ci amana dole tare suke ba su rarrabuwa yan uwa musulmi mu sani yana daga cikin abin da ya dace malumma masu karantarwa su san da shi shine cewa ɗaliban su kullum suna nan suna zura masu ido suna kallon su kuma suna haddace motsin malamin su da shirin shi suna haddace maganganun da yake waɗi kakkallanka da kakewa kake kallo ina kake yawan kallo ya kamata ka sa a kanka cewa wannan ɗaliban naka karka ɗauka 'yan ƙananu ne ba su san komi ba wallahi suna haddacewa suna gane ka yanda suke karatunka ko kurkin da kake musu ba su karatun shi hakan saboda haka yana daga cikin abin da ya dace ga madam ko mushe ko duk wani mai koyawa ya zamo kyaukyawan koyi ga ɗaliban shi wanda yake koya ma a wajen ɗabi'u ya zama ɗabi'unka gaba ɗaya wanda kake yi kana fatan ɗalibanka su yi koyi da kai yana daga cikin abin da ya dace ka zama kai ne mai taimaka masu wajen tarbiyya da wajen fahimtar darasi ka zama kai ne babban mashingininsu a wajen ƙarin ƙoƙari da wato fahimta ‘yan uwa musulmi yana daga cikin haƙoƙin da suka rataya akan masu koyawa su zama sun binciki hanyoyin koyawa na zamani waɗanda suke sauƙaƙe karatu waɗanda suke hidima ga tunanin ɗan adam su isar da karatuttuka cikin sauƙi zuwa ga ƙwaƙwale wannan haƙi ne a kan mushi ba yayyuwa a ce hanyar da ake bi wajen koyawa tun nan da shekara hamsin ko arba'in kai ma hanyar ita ce kake biya a cikin wannan zamanin wanda akwai hanyoyi na karantarwa sababbi akwai hanyoyin isar da karatu cikin sauƙi na zamani 'yan uwa musulmi yana daga cikin haƙƙin da ya rataya akan malami mai koyawa akan madam ko mushe kar su nuna bambanci tsakanin ɗalibansu yana cikin babban kuskure babban gibi ɗalibai su gano kahisan suwana da suwani ko kahihi ta suwana da suwani a cikin aji wannan kuskuren kan babu bambanci tsakanin ɗalibai dukkaninsu daidai suke a gabanka da mai daraja da makaskanci da wanda yake makusancinka ne dan uwanka na jini da wanda yake manisancinka ne da dan mai kudi da dan talaka da dan wato ma'aikacin gwamnati da dan minista da dan kowa duka dalibai daidai suke a gaban mushe mushe matsayin shi anan kawan matsayin alkali ne alkali in mutane suka zo wajen shi duk matsayin su ya zubi alƙali idan masu shari'a suka zo wajen shi babu zancen cewa wannan wannan rabin ne babu zancen cewa wannan wane ne a da kaji ma alƙali yana girmama wani yana yi ma wani tsawa to azzalimi amma a alƙalanci mutane daidai suke gabanka to haka nan ne kai ma mushe mai karantarwa don haka ƴan uwa musulmi a dunkule abubuwan da suka zama wajibi akan mushe wanda yake son yayi nasara akan mushe wanda yake son ya karba sunan wa sunan shi na mushe karantarwan shi ta zamo ta siffanta da yanda ake bukatanta abu na farko shine ya kasance tun daga wajen shirya yanayin karatu tsakanin shi dalibai ya shirya yanayi mai kyau me yasa malaman da suke binciken mushanni idan sun zo yana cikin abin da suka hiba muhimmanci yanayin karatu da kuma ajin shin yanda aka shirya shi haka nan ne ya dace in suka zo ko taga suka gaba ka bude ba kuma ya dace ka bude ta to na ana lissafa shi matsayin kuskure don haka ya kamata abu na farko mushe ya shirya yanayi mai kyau wanda zai ba da damar fahimta tsakanin shi da ɗaliban da zai isar ma da karatuttuka kuma sannan ya kasance akwai girmamawa shi yana mutunta ɗaliban nan nashi yana girmama su sannan su ma suna mutunta shi suna girmama shi wannan shine abu na farko wanda ya kamata ya samar abu na biyu shine ya kamata wato malami mai koyawa ya tashi tsaye a wajen huskantar da ɗaliban shi da kuma saita su da kwaɗaitar da su akan ƙwazo wajen neman ilimi da wajen karatu ka ziga ɗaliban ka su yi karatu duk hanyar da za ka bi ka ziga su ka bi ba daidai ba ne kana koya ma ɗalibai amma da lokacin da aka zo bincike kai sai ka ɗora jin koya wallahi to mu dai muna iya ƙoƙarinmu ɗaliban ne ba shi a kobra ba shi kai ma yana cikin gudunmuwar da ya dace ka ba su ka ɗora ziga su ka in ma ya dace yara ne ‘yan ƙananu suna buƙatar ka zo da bambo ko cakwala ka rarraba ma wanda ya ƙoƙari ka ziga su ka ziga su sosai ka ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen su tashi tsaye su yi kowanne ɗalibai karatu wannan yana cikin hanyoyin da ya dace kowane mushe da madam ya tabbatar da ya sama ɗaliban shi kwaɗayin sai sun yi kowane ɗalibai sannan kuma ɗalibai su zama su da kansu suna ƙwazan kowane ɗalibi shi da kanshi ya gina kanshi da kanshi abu na uku ‘yan uwa musulmi shine mai koyawa bai dace ba ya zo ya gabatar da koyawan shi sai bayan ya shiryo ta shiryawa mai kyau kenan dole ne ga duk wanda ya yarda ya zama mushi ga duk wanda ta yarda ta rayu a madam to dole ne wannan preparation kin ya zama an bata muhimmanci ya zama zaki shirya kur ko da kurkin kin iya shi kamar ruwa to aka ce koya shi zaki je yi nazari ko da dan lokaci kadan ne yaya ya kamata ki gabatar da shi waɗanda suke ba wannan preparation wato muhimmanci wallahi hatta mulmucin da za su yi ma yara da salon motsin da za su duka tirenan suke yawa da ya zo cikin aji kawai kamar ya haddace abin da za yi ne tahiyar shi ya je nan ya dawo ya yi nan motsin shi da nuna yatsun shi da duka wallahi duka wasu haddacewa suke duka sun tsara komi ya yi ba da kan ya yi ba tsaro shi ya yi wannan shi ne malami na gaskiya wanda ka san salo mai kyau salo na nishadi cikin farin ciki ba kunci ba kaushin hali za ka isar da darasi zuwa ga ɗalibai ba tare da kausasawa ba tare da tsanta ba dole ne mu ya zamo ya yarda da kanshi wallahi in dai kana shakku akan kurɗin da za ka yi ka ishiwe don mi za ka koya kai abin da za ka koya kana da shakku ka idan abu ɗari ne za ka gaya musu ya zama kana da shakkun guda biyu to kai ba mushen kirki bai dole ne kamin kake zuwa cikin kalas ya zama baka da kwankwanto ɗari bisa ɗari abinda za ka koya kayar da ka'iya kuma ko duniyar na aka tara ma haka za ka maimaita shi to kai ne mushen kirki kenan kayar da abinda za ka koya amma yanzu akwai mushannin da wallahi kurkin da za yi ya iya rabi bai yi da iya rabi ba ya gano wani bangare wani bangaren shi ma cikin duhu yake kuma a haka zai zo ya cika masa tabulo ya ce to ai rekofi da tahe shi ya kai ne rekofin don haka abin na hudu yan uwa musulmi shine wato mu'amala tare da wato dukkanin ɗalibai da adalci ba bambanci kamar na ambata abu na biyar shine kai da kanka ka zama abun koyi gare su kana fatan a koyi da kai irin mushen da za a zo ziyara a ekon wai sai a tarda shi ya rike wani katanga ko wani ice yana ta zuka sigari wannan ko rashi ya kamata a yi daga ran wannan ai bata gari ne kai da ake son ka zama abun koyi kai da ake son ka zama abun koyi ga sauran elaba wanda kake koya ma amma sai zama na kai kana kwaso abubuwa na shiririta to idan kai tun kana karami ka lalace ka ƙi gyaruwa to kamata ya ka ɓoye lalacinka ba daidai ba ne a ce wai mushe ne mai koyawa wai an zo visit na ikwal kawai da an zo sai a tarda shi rike da wani ice yana zuka hayaki Allah kamata nan mushen daga na ikwam siriya da shi a yi mai hisabi ɗan uwa musulmi yana daga cikin abin da ya dace ga dukkanin mushanninmu masu daraja su zamanto suna mu'amala da lausasawa kamar na ambata da haƙuri da ƙanƙan da kai wajen ɗalibai babu girman kai da ɗaukar kai ka zo wajen ɗalibai kai ta mai girman kai ko ka nuna kai ka isa wannan yaushe za a yi ku fahimci yaushe za ku fahimci juna don haka dole ne malami ya yi ƙwazo wajen tabbatar da manuhohin ɗalibai abu na bakwai shine dole ne mai koyawa ya san cewa akwai bambanci tsakanin ɗalibai wannan kuma fuwankin yana da mahimmanci malamai education suna kulawa da shi cewa ka san akwai bambanci tsakanin ɗalibai ba duka daidai suke ba da juna akwai ɗalibin da yana da gaugawar riƙewa akwai ɗalibin da shi kuma sai an yi ta maimaitawa yake riƙewa akwai ɗalibin da shi kuma ko za ka maimaita sau goma to haɓa kama yake kallo shi yanzu hankalin shi bai kawo ba gare ka dole ne duk mai koyawa ya sa a cikin kanci cewa ɗaliban nan kwakwalansu ba daidai suke ba fahimtarsu ba daidai take ba wani yana da gaugawan fahimta wani kuma sai an jima ya fahimta wani kuma sai ma an ɗauki lokaci mai tsawo kamun yake fahimta to in ka san wannan kenan ka san mu'amalar da zaka da ɗalibanka gaba ɗaya bayan yiwa wanda yake fahimta da gaugawa da kayan abu sau ɗaya sai ka masa bugu guda gaba ɗaya da sauran ɗalibai dole ne ka zama ka iya bambance tsakanin ɗalibanka ka san masu kwakwalwa ka san waɗanda kuma sai a hankali a ƙarshe dai yan uwa musulmi dole ne ga dukkanin masu koyawa zama suna taimakekeniya tsakanin su malaman masu koyawa a koma wace lakwal a koma wata mcc ya zama akwai taimakekeniya tsakaninsu suna iya kama ma juna a ɓangaren cin nasara wajen karantarwansu sannan kuma suna kiyaye dokokin karantarwa wanda aka shimhuɗa baki ɗaya na kowace wato makaranta da ake karantarwa muna addu'a da fatan Allah ta'ala ya sa wannan rantare da yake tunkarawa ya zama rantare ne wanda yake cike da alheri wanda zai taimaki 'ya'yan musulmi su sami ilimi wanda zai amfane su a duniyar su ya amfane su a lahirar su wanda zai haskaka musu rayuwarsu ya daɗaɗa musu rayuwarsu muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki malamai masu karantarwa ya ƙara masu basira ya ƙara masu hazaƙa ya ƙara masu hasken ilimi muna roƙon Allah da sunayen shi matsarki ya gafarta mu kurakuranmu Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai muna roƙon Allah ta'ala ya shimfiɗa zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya da abin da ya addabi musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya janye ka musu sauki da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallam